الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعظي بنظرة تات لنا بالزمن وقال يتي وقال سيدي أبو سيد الشاذلي رحمه الله تعالى يقول يا زمونا cewa لما علم الله تعالى yayin da yake Allah ya san ma za ya kulun nasu abinda mutane za su faɗa yi an biya ihi dangane ga annabawan shi wa asbiya ihi da tsalkakan bayan shi minar zuri na karyawar kuta da kiran karya da Allah ya san haka a za a laƙomin bishaka sai ya hukunta wasu mutane wasu mutane rashin arziki wal iyadu billahi ta'ala Allah ya mana tsari da su da sai ya hukunta musu ba ji a lulahu zaujatan sai suka samu Allah mata suka ce Allah na da mata wa waladan suka ce Allah na da da wa qalu kuma suka ce yadullahi maglulatun hannun Allah yanzu ta zamo kuntatanta wai Allah ya ban kyauta wa na hawa zalika suka faɗi makamanci irin wannan magana حتى يزال هذا الولي مثلا من كلام ilimi har ya zamo idan ƙirjin wali ga misali ya yi kunci saboda wata magana banza da an kawai cikin sha'anin shi na dadu hawa tukul haƙƙi azzawajalla sai muryoyi na ubangiji azzawajin sai su kira shi su ce mun kada amma da ka isu watan birar duka subhanahu wa ta'ala ashe koyi bai zamo gare ka ba da Allah Ubangijinka bai tsarki da ɗaukaka ba ka koyi da Allah Allah an cuce shi an gaya mashi maganar banza kuma shi ya halicci mutane da baka ka halicce su ba yana iya kashe mutane da ba baka iya kashe su arzikin su na hannu ne kai arzikin su bai hannunka yana iya tsiyata su kai baka iya to Allah ya hankure masu kai baka hankurewa wa garja alu da wuzo da kaga sun samu Allah cewa yana da mata wa waladan suka dangana ma Allah da wa nasabu ila ma la yaliqu bi jalali suka dangana Allah zuwa ga abinda bai dace da girman Allah ba subhanahu wataala cikin wannan rashin mutuncin da suka wa Allah garikina suna masu nutso da nutsewa fi fadalihi cikin fadalashi numfashi ba su samu wani sai ga Allah balantana iska balantana rai balantana duk arziki ne na Allah ne wa arwa hukum da yake kuma rayuwa suna ga iko Allah in yanzu gara wani sai ya kashe su ba bai kashe su ba to kai ba ka koyi da Allah kai ba ka yi haƙuri wala ya sa'u zalika wali illa ta'sib rabbi azza wa jalla to idan hatifi ya kira shi daga Allah ya tuna mai abin da hushi da bakin ciki ya sa ya manta to ba abin da zai rauce shi a lokacin shi wannan wali sai dai ya koyi da Allah an sauke da shi ba sai ya haƙuri wa kana shehu tajuddin ibn aqadillah rahimahullahu ta'ala ya kula ya zama na cewa arjara sunnatullahi ta'ala fi anbiya'ihi wa asbiya'ihi sunna Allah ta'ala ta gudana cikin annabawa ne kan bayan shi an musallida alaihim al'aza ya sallata masu cuta daga halitta kunci da amrin farkon lamarin su summa takun lahum dawlat summa takunu dawlatu lahum akhira idza sabaru sannan karshe suke hakuri sai daula ta wazu ga hannun masu bin shari'a malam da qur'ani daula ta wanzu ga hannun masu bin shirya da haka sai daula ta tabbata gare su in sun yi hankuli to kalbasul kalama ala zalika bi muqaddimatin tabaqati ya shi da magana mai tsawo mai yawa cikin haka a farkon muqaddimomin shi da tabaqati fa fa ka gane ka fahimta cewa bai kamata ka damu da sharri da cutar mutane a kanka ba wallahu ta'ala ta wallahu daka Allah ta'ala ya jibinci shirya ka shirin da yin ta wafi a rayas da bayanin da kauli ta'ala fallazi na hajaru waɗanda suka yi hijira wa kuruju min diyarihim aka fidda su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cuce saboda ni domin bayanin wannan sai ce inda alƙawma mutane idan lam yazuqu mararata idal mujrina yan ba su dandani kwaci cutan munkirai ba lam yabluqu haqa'iqal ittisha ila Allah ta'ala wal firar ilayhi ba su kaiwa ga cimma haƙiƙun laɓewa zuwa ga Allah da gudu zuwa ga Allah baka sha wahala ba to hankuri me za a cewa ka yi ai sai ka ci bane ka hankura shi to wani ya cika hankuri ko hausa ka cewa da an ce yi haƙuri wani to ana nuna a ce wani an cuce ka ko ba a ce ba an ce an cuce ka kai haƙuri wato an sa an cuce ka kai haƙuri idan munkirai suka ɗanɗasa musu dacin cuta sai baƙin ciki ya makure su to allah ya ce masu hankurewa da haɗa hushi to in babu hushi me za ka haɗewa ashe sai hushin ya zo ya makure kamar da ya hito ya ƙone wanda ya maka sai ka ce shi kenan ka ban ma allah to ka samu ladan masu hankuri da haɗa hushi to wa zai husata ka ai sai munki amma ba yahuda nan da ya zo ya ba ku rasu laslawa ko ya ce ku yan gida wani matsali ka kun cika ta wurin bashi ya ɗaya ga manzan Allah mai magana mai ciwo sai na umar ya taso da ta kuma ce ya rasu labar ya kashe maka shi ta kai ko umaru ni da shi akwai abin da za ka yi mana wanda ya yi wanga waɗanda ka kai abu ne mankaci dukiya ce ya zo kamar wai in ya zo zan labarin silasilama shi ba musulmi ba amma in ka zo da ɗan bukata wanzu Allah in ya ce to ka jera sai ce a ya rasu zallahi ai ba a babuna ni ka kaso a bashi ko in bashi kaza in ka samu ka bani ya ce to bashi wanzu Allah bai kunyata to bashi to irin shi ne wani ya zo babu abun ga hannu ya ce bari in bashi tiya kaza aka ce ka bashi zuwa rana kaza an samu za a baka rana saura kwana uku ya zo haka ɗai ya yi izgiliyar makurin kusa Allah bai don ga zage shi da kakanni ne sai na amur dole ya samu da ci a bari ya kashe shi ci a kai kwamu ne mun ka taba ai wanda ka taba abu ne shi na da haƙƙi ya magana akwai abin da za ka gaya mana mai daɗi ka ce ni in na ci kayan mutane bashi yanzu ki biya da girma da arziki shi ko ka ce mai yan an ci bashi yanzu ki biya da girma da arziki amma kun san gaban ku an kai kadiyar na saura kwana uku lokaci ba yau balle ya ce na ci haƙƙin shi amma tunan muna da a je a biya shi a ƙara mai tiya ishirin saboda umaru ka hirgita ba Allah ka ce za a kashe shi an ka ce an ka ba shi haƙƙi ne an ka ƙara to ni ne ganawa wannan nami ne sai na umar ya ce a maza Allah ne ce a ba ka wani hirgita ka sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a umar baka gane ne ba ka ce ban gane ba wace ai shi ne shugaban kirista na wuri kaza yahuda na wuri kaza shugaban yahuda na wuri kaza ce ce wane ne ce ce ya kai gitta kan haga hadari tana kashe ka ya ce wato duk sifofin annabi karshen zamani na bi su su tabbata ga annabi muhammad illa sifa guda a kan gani ba to shi da duk zaman da kai wurin mutum da kajira yanga ta tabbata in ba da gaskiya ko ko yanzu bata tabbata ba tabbata da yahudanci ba menene ya ce wato an ce yana da hakuri kuma watan mai wata ba ta kara ba ko me sai hakuri da afuwa shine ne zo in ga cikin ku wani ya ba shi haushi in ga ya zai to ba ku ba shi haushi ko ba zo sai kai ne kasa yana ta wani abu shine yau ya ce to zan zo in sha giyar wake ko dai in mutu ko in musulunta makurar da ne mai da ya sa a wani kashi sai in tafi kan yahudanci na na gane ba annabi ba ne to amma haka da ya mani yanzu to a shahadu allah ilaha illallah wa to kaga inda bai wannan makurar ba ai bai gane haƙurin manzon Allah ya kai wanda a cikin a tura da jiya sallallahu alaihi wasallam ka zo mutum da kai kace a ba da bashi ba shi tambaye ka ba ba ci ba kuma kila ma bai ma san wanda ya zo bi da abin nan kace a bashi yace ba shi kuma saura kwana uku kuma ka zo ka makula mutum kuma ka zazzage shi da shi da kakanni ne to ya haga an kai makwarar da yake an kware hankulin dan adam in ba annabi bane ko mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam dole shine munkirai za a zo a zazzage ka ai ma kazahi zuciyarka ta tawasa ta tawasa sai ka tuna wal kazimin al gaiz wal afina anan nas wallahi mun su yi kana ci an rawo shi ba rabe ka ci ni dai ka wabban da zuciya na ga duk an yi hushi amma ne sai ba mu komi ba wurin gudu har gadon kuwa tashi amma dai ban ji haushi ba ka wabban da zuciya to a ce wal kazimin al gaiz ne gare shi wal afina anan nas na'am ya ce idan waliye ba su ɗanɗani tsacin cutar mai kire ba ba su kai ga haƙiƙun laɓewa zuwa ga Allah da gudu a kowa a kuma zuwa ga Allah Allah ce fafi ruhu ilallahi dubu da kana shan daɗi a ba gudu ka ba wannan daɗi amma in ka ga bala'i ka ce wayyo Allah ka ce wayyo tsewa Allah kenan kawo sai Allah rungume kai ce ni ka kai kuma kana son waɗancan to ta yi wurin su a Allah ya na wurin ki to to bi zaman fa izan kenan al'adad kiyoshin mu makiyan mu tuhijul awliya tana motsar da awaliyai ila maqamil bayt zuwa ga su kai matsayin makuran bakin ciki wa dhiqis sadri da kuncin kirji mutum bai kai ya kai ba bai yi ƙarhinka ba ba ka bukatar komai gare zo ci maka mutunci sannan aka yi wani ya mutu ba har yanzu sai ya tsallaka tsakanin shehi da malami nasara yana zagin shehu tijjani shehu rahmatu yalla kuma da littafai hannu dai yana na har yanzu ya zaga tsakanin shi da malam mutala ya zaga yana zagi da aka zo na sai malam ya ce ma shehi wannan yaro mara kunya rana ya to idan ya koma zuwa ya haka zan tashi in buge shi kome za a yi ayi shi ya ce Allah da ya sauke ai in mun koma haɗa da mu gode ma Allah ba mu da ka faɗa da mai kidai da sarakuna san da sarakuna su adda baitul mali su adda yan sanda su adda kotuna duk mai faɗa ba Allah ya kare mu daga sharrin su abu yanzu ya kuma sai dai ga ashadarin mutum bakwacin kwanu bai ma komi madadin mu gode ma yanzu muke da ƙarfin faɗa sama da ya ce amma an daushe ahu yau na jama'a yana ya ba ya sadaka gobe in ya dawo to yanzu in ka gare da ka ci aka rama kallawo sai ya kusa ya duka maka ya kowa bayyanar da su ya ta hidi ga yan uwa saboda an yi sharri an yi sharri an kasa ba a iya sai ya ta koyi da su na wazalika to akai matukar makwarar bakin ciki da kuncin kirji a hankuri to kame a hankulan ya ce wa zalika mahallul imtihani min Allah ta'ala li kazmi gaizi kusasil munkirina to wannan shine wurin an kai wurin wurin jarrabawa ta Allah subhanahu ta'ala ga iya haɗi makura kushi da bakin ciki na makura bakin ciki da cutar mukirai in ba a cuce ka ba to hankuri mai kai tuna ba bata maka ba to amma a bata maka kuma sun da kaka iya ɗaukar fansa ka more amma ka bari saboda Allah suna haƙi da lada litan fatiha ba a da zalika abuwabu da fitani saboda ƙohohin magana da Allah su buɗu bayan haka wasa fa'il basɗi da ƙofofin tsarkin shinkiɗa basɗi tsakaninka da wadacinka Allah wa mururul minna da kuma gittawa da shiga cikin baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala halar junaidu da haka imam junaidu ya ce jazallahu anna ikhwanana khair ka yan uwanmu min kirai da Allah da ya saka musu da alheri to sun kora mu zuwa ga Allah sun samu samu tsayi wurin Allah tun ya Allah yin su ka Allah da ya saka mu da alheri na'am radduna bi jafa'in billahi ta'ala sun mai da mu da wautarsu da cutarsu zuwa ga Allah ta'ala wa hazihi to wannan ne sunnatullahi ta'ala shine al'ada Allah ta'ala arjarat ta gudana ala ahli suluki dariqil ma'arif wal kawashif ta gudana ga ma'abuta shiga hanyar sanin Allah da kuma samun kashfu fa'urin Allah subhanahu ta'ala wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce falan tajida sunnatullahi tabdila ha abada baka samun canji ga al'ada ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce kai na Allah kake kuma Allah bai jarraba ka ala ya ce wa filika wa'idin zarrukiya ce sun ma da kare ambata mata kadama abin da ya gabata min kalami sai di zarru daga magana sai di zarru sun makala sannan sai ce wai za ta harar hada to yin wannan ya rayu wasa bata fahamuhu fi zihinika fahimta ta ya tabbata ga kwakwalwarka fa'alamtu ka sani an da da shi dai mutum mubtalan ala hasabi dini abin jaraba ne daidai kwari da ingancin addini shi wanda hadda addini mai ƙarfi ingantacce za a mai jaraba mai ɗauri wanda kuma bai da addini bai ma samu wata jaraba kama ta kaddama zikiru yadda an bato ne ya gabata wale kulli nabiyyin wa siddiqin adu ku sani kowane annabi da kowane waliyu siddiqi yana da makiyin da Allah tattalan mai dan ya kora shi zuwa ga Allah kamar gona sai komai ingancin iri da wuri sai an samu taki taki ko ba kashi ba ne a gani kazantar nan da zahi da agarai turar lokacin ka zuba taki da hannunka sai ka gane cewa wuta ce haka zuba amma kuma in babu takin nan ai shika ba ta yi to mun kire taki ne gare mu na'am wa garka li adam iblis kaga shi adamu an jarrabe da iblis wali dawud jalut dawud aka jarrabe da jaluta wali ibrahim da namrud annabi ibrahim aka jarrabe da namrud wali musa fir'auna annabi musa aka jarrabe da fir'auna wali isa buhtu nassar wa dajjal wal yahud aka jarrabe annabi isa da buhtu nassar da dajjal da yahudawa wali sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam abu jahalin wa gairu aka jarrabe manzon allah sallallahu alaihi da abu jahali da wani shi ji abu jahalawa ya ce ya san manzan allah gaskiya ne abin da ya kawo don bai taɓa karya ba ya ce amma tun da ya ce sun ce gidansu an yi annabi kuma wai na ƙarshe kenan in na gidanmu ya zo ba an satai da aka bambi ne bambi da bambi lada abu aliyu alkhawasi لو كان كمال الدعاء إلى الله تعالى موقوفا على اتباع الخلق بالتصديق لكان الأولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم da kama da kira zuwa ga Allah ya zama abin tsayawa ga mutane duk sulhu gaba ɗai su gaskata mai kira cewa shi a Allah ya karɓi aiki ne to da wanda fi cancanta da aimai haka kowa ma ya bi shi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba maganan ma annabta da addini ɗabi'a ta madalla ba taɓa yin kama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da makiyi da masoyi kowa ya da da wannan ba mai cewa da akwai wata ɗabi'a mara kyau ko a take da ku an yayata ta tun an kai ana ta nema babu aka yi taimai ka tsaye to da an samu wani ɗan abu ko kyas to amma duk abin da an kai tun maka haɓari na hako yana har yanzu baka ji wani abu da an ka dangana mazan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ka kun ba a bi shi ba kuma an zo ainihin kashe shi babu iyaka sallallahu alaihi wasallam wal'ambiya kablahu da annaba da suka zo kare shi kaga amma wasu daga mukawun wasu mutane sun gaskata su ba hadahumullahu ta'ala Allah ya shirye da su bi fadlihi ba da kokarin su ba da fadala ta Allah subhanahu wata'ala wa kadzaba akharuna wasu kuma suka karyata su fa shaqahumullahu ta'ala Allah ya rasa musu da arziki ya ciyatar da su bi adalihi da adalci dan kaya ne وللأصفياء والأولى أعداء في أصل الصحابة إلى وقتنا هذا tsarka kan bayan Allah da waliyan Allah dukkan su kowa na da makiya tun zamanin sahabbai ila waqtina hada har ya zuwa lokacin mu yuruna suna cutar su wa yatakallamu fihim bisu suna mummunan magana cikin su wa dalilu hada kulli dalilu dukkan shi kaulu ta'ala waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashe ku zamo sashe ga ba'din jin kwana za mu kai ga babban sahabi wanda an ka tanka ce bai ma iya sallah ba ya ji ba ce oh mu da mun ka fara sallah ba mu yi cikin hannu ba kuma ni na fara zubar da jini cikin addinin musulunci wai ni abban iya sallah ba aka zo a kawo karatun cikin musulmi umar ya ce to ni da na san wani alkhairi kawai Allah ya sa maganar gaba gaskiya ba ce amma bari mu aika an ka aika bagadada unguwa unguwa ba an ce dawo madina shi an dawo da shi unguwa unguwa don Allah mai Allah ba ruwa ne don Allah aka zo masallacin unguwa ce duk ko ina an yaba sai masallaci na wani miki ya ce to tuna an ce tsakani da Allah a wani gaskiya a azam dole mu hudu gaskiya tun an gama mu da Allah wani bai iya sallah ba kuma wani azzalumi kuma wani ga hawazan ne ya ce Allah in ƙarya ya kai mana Allah ka jarrabe da yawan shirya da fitina kuma shi musu jabir da auti ta koka mashi ya tsoho yana abubuwan da wadace bai ce wallahi addu'a wanda ce ta halaka ni Allah kare آمين آمين
ya ta